الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السائحون الحافظون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ إن إبراهيم لأواه حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام في قبار تفسير القرآن من جرمى أولا لا نتاقو مشابه قوة رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Lissafin nasara ‘yan mishan yau muna ɗaya ga watan uku, shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Dama watan Fabrairu yana yin kwana ashirin da takwas. watan da ba a gani shi yake ashirin da takwas wata ranye talatin da daya amma watan sama sai dai talatin ko talatin ba daya amma ba ya yin talatin ba biyu Allah mun gode maka bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwar marayu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya waduke su albarka a yau akwai abubakar ɗanladi abubakar ɗanladi ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyu Allah ka saka masu da alkhairi Allah ka yi wa dukiyarsa albarka kai wa rayuwarsa albarka Amin.
Allah kai wa iyayensa albarka kai wa zuriyarsa albarka akwai midnight resource warfare ga alama kamfani ne akwai alhaji lawali da kuma alhaji adamu kaka duka sun haifo mana ya gudunmu naira dubu ɗari ɗari jumla naira dubu ɗari uku Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi musu albarka Allah ka duke su albarka wannan kamfani Allah ka tsare shi ka ƙara masa jari wayannan bayan Allah da suka ba da sadaka Allah ta azurta su daga sadaka da annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a firdausu ran tashin kiyama akwai abubakar muhammad ya yi ko marayi gudunmar kudi naira dubu sittin allah ka saka masa da alkhairi ke dukiya sa albarka ke warayi wasu albarka daga nan akwai amir isa yi guda da abubakar abdullahi da abubakar sha'ibu da bilkisu isa dodo da asma'u yahaya da gidan sama provision store kabusa
Kabusa.
kabusa kabusa da shi kabuja ne Kabusa.
ko kabusa Yau.
o ba ya busa ba A ban yi bane.
Eh, kabusa Yawa.
to gidan sama provision store kabusa waɗanda duka sun aiko mu rayu gudunmar kudi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari uku Allah ka musu albarka ka saka musu da alkhairi ya Allah ka raba su da talauci ya Allah ka haɗa su da ƙofofin arzikinka gidan sama provision store kabusa Allah ya ƙara kawo ciniki ya gano riba ta halal wasu bayan Allah sun takwas sun haifo barayi gudunmawar kudi naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari da sittin ya Allah waɗanda mutane guda takwas duk da ba bace sunan su ba ya Allah ka san su Allah ya kwashe suka zuwa su aljanna ta zo su ran tashi har kiyama Amin.
wasu bayan Allah su goma sha uku sun haifo barayi gudunmawar kudi naira dubu ɗari naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari da talatin Allah ka musu albarka ka duke su albarka ya Allah ka azurta mu da shan ruwa tare da su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwa da kawsara ranar tashar kiyama masu ba da gudunmuwar naira ɗari zuwa naira dubu biyar sun tara naira dubu da dubu ɗari da arba'in da tara naira ɗari biyar Allah ka saka musu alkhairi ka duke su albarka ka yi rayuwar su albarka ka hada su da kofofin arziki ka raba su da talauci mutanen masallaci masu ba da gudunmuwa ta rusisi sun hada gudunmuwa yau mata naira dubu talatin da ɗari da hamsin ya Allah duk wanda ya bada sadaka shi wannan sadaka Allah ka san shi Allah ka gina katangar karfe tsakanin su da shaitan Amin.
ka gina katangar karfe tsakanin su da talauci Amin.
ka gina katangar karfe tsakanin su da wutar jahannama da tashin alkiyama jumla abin da aka kawo gudunmawa na marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ashirin da tara da naira ɗari shida da hamsin Allah ya sa albarka a ciki Amin.
kamar yadda za mu iya gani daga cikin waɗanda suka ziyarci wannan majalisi a yau kamar yadda ya saba kuma kowace shekara ba kuma wannan majalisi kadai ba yakan zagaya wasu majalisai na tafsiri domin ya ga yadda yan agaji ke kokarin gudanar da harkokin tsaro da hidima da hada-hada na wannan tafsiri wato shi ne babban darakta na majalisar agaji ta ƙasa injiniya mustapha imam city darakta muna maka maraba da zuwa wannan majalisi wannan aiki da ake yi kuma Allah madaukin sarki ya karba muna tare da MD na mortgage Alhaji Hayatuddin Atiku Awal muna tare da shi dama na gida ne a wannan wuri Ah, Adamu Tuye dama ya zama dan majalisa yanzu mama ba registration ba ma naturalization eh to muna addu'a Allah ya kara wa rayuwa albarka ana zama ina muka kwana ne jiya
الشافعون الحاملون الحاملون البائعون الظاهرون السائلون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وإنه لحد المنكر والآمرون الحمد لله
ya yi gangara وبشر المؤمنين ana tunatar da ni kamin da fasara aya ba ba mace akawun nan ba ba zero zero zero four five five three seven five three triple zero four double five thirty seven fifty three Mikey Giant Bank name Dubious Offers and Less Privilege Foundation Abuja Allah madaukin sarki ya ce a ta'ibuna masu tuba idan baka samu damar zuwa jihadi kai shahada ba muka ce Allah ya lissafa abubuwa guda nawa abubuwa guda tara aka fara da atta'ibu da masu tuba bayan atta'ibu da sai al'abiduna masu kokarin ibada masu kokarin bauta daga nan sai aka mace alhamiduna masu godiya ga wa masu godiya ga ubangiji Allah ka sani ka muna ci daga nan aka ambaci asa'ibuna muka ce asa'ibuna yana ɗaukar ma'ana guda hudu ma'ana ta farko shi ne azumi kuma wannan ma'ana ta fi ƙarfi saboda hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace as-sa'ibuna humus sa'imun sa'ibuna sune sa'ibuna ita kalmar as-sa'ibuna an samu ta kalmar siyaha eh kalmar siyaha shi ne kamar kaɗan samu ta ‘yan dama da za ka ɗan shakata ko ka fita ka ɗan buɗe ido. Na, to azumi yana daga cikin abin da ke ba musulmi shakatawa da farin ciki. Annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ce da sa'imi farhata mai azumi yana da mai farin ciki guda biyu. A? Yaushe da farin ciki na farko
sun buɗe baki.
lokacin da zo buɗe baki idan ka zo za ka yi buɗe baki wata wani farin ciki sai lullube ta ka samu wani ko sai mai zafi ga wani kunu mai mai kauri haka Kuma yajin don gola.
ga kuma yaji dangwalawa in ga da rama ko ka samu ya dan wake da mai da yaji hada shi da kan barawo ga da wani zuwa kaga ko kunun aya wanda sanyinsa bai wuce hankali ba wato idan kana ɗan korawa sai ka ji kuma lokacin da karɓar wasu saƙonni na farin ciki kana sai daɗi to wannan ƙaramin farin ciki ne babban farin ciki sai yaushe
Sai rana haɗuwa da Allah.
eh
Ana haɗuwa da Allah.
sai lokacin da zai hannu ubangiji a can zai je karɓi ladar ma'ana ta biyu da kalmar sa'i hura take ɗauka shi ne tafiya neman ilimi tafiya Neman yi.
neman ilimi ko tafiyar karantarwa kai za ka nemo ko kai za ka bada akwai maluma da aikin su kenan ba sa zama wuri daya a je wannan kawai da wannan gari a zauna a bude darasi in an gana da sun kafu da za su yi rike majalisar sai kuma a gara gaba na wurin ya riga ya rayu to duk suna cikin sa iko ma'ana ta uku shine masu tafiya jihadi masu tafiya ne Hali.
jihadi wani ya zai ya rasu lalla ina so nan fita in nan zagaya in nan buɗe ido in nan je da ƙasa ta gici annabi ce ka zo a daidai dama za a fita jihadi sai a fita da kai a ɗaga
Ya.
a gane karatu Na.
bayan wannan ma'ana ta hudu malamai suka ce shine masu hijira wanda ya hijira daga wani wuri zuwa wani wuri amma hijira dan Allah ba wai kawai ku rika gidan haya ka tashi daga karsana ta kuma daidai ya ce ta dama Allah ya ambace mu mu ne masu yin hijira kai ba hijira kai ba matsala ka samu an gane wannan Na.
amma ka za ka bude gidan disko kusa da gidanka zai bata maka tarbiyyar yaya sai ga abin da ya kamata kai kai hijira ka samu ta abubuwa inda ba ku tsara irin wannan domin tarbiyyar yayanka to kai ma ana lissafa ka cikin wanda suka yi suka yi hijira Allah ta'ala ya samu dace shi ne as-sa'iquna daga nan sai Allah ya ce me as-sa'iquna al-amiruna na as-sa'iduna as-sa'iquna ar-raki'una as-sajiduna Na'am.
sai ar-raki'una masu ruku sannan as-sajiduna masu sujada Na'am.
malamai suka ce arruku wa sujud fi salawat Na'am.
masu ruku da sujada amma a cikin mai Sujada.
a cikin sallah kenan ana nufin masu ƙoƙarin yawan ibada wajen yin sallah sallah ta farilla da sallah ta mai da sallah ta nafila kullum kada mu manta sallar farilla ana so a kawo ta ina masallaci sallar nafila a ina ake so a yi ta ita kuma a gida ake so a yi ta wanda zai ce hada na masallacin bega ba masallacin bega kawai ba hada masallacin madina ina cikin masallacin madina ina halartar darasin da shehu malami jazairi wanda ya rufe minhajin muslim yake gabatarwa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka tambaye shi akan wannan hadisin cewa to yanzu da mutum ya nafila a nan masallacin annabi a madina nafila da ta ta ta tsawai iyalul layl nafila ta dare da yayi a masaukin shi ko a gidan shi shi mazaunin madina ne wanne filada yace ayi a yayi a gidansa a masaukin sa shi filada yace domin hadisin a cikin nan masallacin annabi ya faɗe shi annabi yana cikin wannan masallacin yace afdalu salatil mar'i fi baitihi ma lam takun maktuba sallah mafi falala ita ce wacce mutum yayi a cikin gidan shi matakar ba sallar falala ba ce wani zai ce to me yasa muke zuwa masallaci muke sallar tarawih kowa ya kayan sa a gida mana ko sallar tahajjudi kowa ya kayan sa a gida mana tunda sallah ce ta kiyam ramadan da tarawih da tahajjudi duka sunan su ne Ya mara.
kiyam ramadan dalili shine farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta shi ya fara ne sahabai suka zo suka taru aka bi shi labarin ya rufa annabi ya fara wata sallah yau da dare a wace gari aka sake taruwa da annabi gani tare da zai daya biyu na uku ko na hudu sai annabi bai fito ba ya rasulullah me yasa baka fito ba ya ce da kun dauka maka muhimmanci na jin tsoron sa faranta muku ita yanzu kiyama da ya ce mata ma ita ma ta koma farilla kamar sallah azhar ai za a ji bayan sun masu Allah sallallahu alaihi wasallam za ta fi sauko ta aya faranta ta ba za ta sauko da ta aya faranta ta ba wannan dalilin da sa sai na Umar da ya zo masallaci ya ga mutane gashi gashi wancan suna yin nasu a can da ƙarin su can ma suna yi da ƙarin su can ma suna yi sai ya ga ya ji ma'ana a haɗa su gaba ɗaya a sa musu ƙarin limami guda ɗaya Na'am.
shi ne aka haɗa su aka sa musu ne Ali.
limamin guda ne daga nan aka ci gaba da yi saboda haka ayi ta jami ya zo a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sallar idi sallah ce ta nafila amma ya zo a sunna ba a gida za a yi ba za a ci ta je na
Dangare.
za a je na sallah ce da sauran salloli irin wa'anda manzon Allah ya shirya su daga gida sai dai har yanzu sallar tarawih in za ka yi ta gida kai kadai da cikakken tsayuwarta da cikakken rukuwarta shedan ba zai murkushe ka ba idan kai kana iya samun karin lada ina fata an fahimci wannan Na'am.
sabon matsalar shi ne shedan bai da mutunci Ali.
balle ma da yadda ake bai da faɗi ka ci kosai ka ci alade duk kai kadai ka ci dambu ko kuskus kai kadai
Haka kaza.
ka ci kaza wanda bai kudi kira da ramu
ka ci tuwo mai kubewa yawa to ka ci tumiyar kubewa eh ga makaroni ga safara ka samu kunun aya mai sai ka tiltila kwalba uku ai sai ka sace sai ka ce kwato dan jewa ta sanar sai dai ne sai dai gagara amma a masallaci cikin gaba akwai hamasa Mm.
balle a samu limamai da suke karatu alqur'ani mai girma in ana zuba tilawa sai ka ji kamar ka ayyuka kamar ai kan zuba tilawa kawai wanda ya zai ba da karfin gwiwa ina fata an fahimci wannan sau da haka akwai maslahohi da yawa a ciki amma da nan gurin da aka ce a raki wurin sajiduna masu rufo masu sujada to ana nufin masu sallah sallah ta farilla da sallah ta nafila Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace man arada an yarda Allah ta'ala ga musliman falyuhafiz ala hadhihi salawat haythu yunada bihinna fa inna kunna min sunan al-huda wa inna Allah shara'a li nabiyyikum sunan al-huda wa innakum law sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakallif fi baytihi la taraktum sunan nabiyyikum ولو تركوا سنة النبي كل ضللتم فلقد رأيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلف عنها إلا منافق ومعذوب النفاق ولقد رأيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين حتى ينفخ في الصف na'am
Allah da mutum ya ce duk wanda yake so ya haɗu da Allah lafiya ba rubu ba shiga wata jahannama na tashar kiyama yana musulmi to ya kiyaye waɗannan salloli inda aka yi umarni da su ya kiyaye waɗannan salloli inda aka kira su kai su yana da bihinna a ina ake kiran sallah a masallaci to ka kiyaye wannan sallah a masallaci sai ce sallolin da na jami suna daga cikin shirin- sunnoni na shirya da ubangiji ku ya shirya ta ba a ku na'am
idan kuka basu to kuma raka sai ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidan Madina idan muka yi sallah a masallaci idan kawai ya ka kalli mutanen da suka zo jami to in Allah ya da wanda kaga bai zo ba to dama munafiki ne da sahabbai sun shirye shi da cewa wannan munafiki amma in ba irin wannan ba ba da za a yi sallah ba ka zo wani a masallaci ba sai ke cewa da ido na na gani a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a zo da mutum saboda rashin lafiya bai iya tafiya mutane wani ya rike kafadar sana wani ya rike kafadar sana yana dan daddage da kafa haka za a kawo shi a tsaye da shi a sahu ba zai je sallah a gida ba Mm.
mai lafiya ma ba ya da sallah a gida malamai suka ce a magana Abdullahi dan Mas'ud abin da shi ko ne ba da tsoro da yake man arada an yarda Allah ta'ala gada yake musulmin bai ce mu'minan ba kenan rashin zuwa sallar jami'i kafirci ne ba kafirci ba ne sakon Allah ne amma sako ne babba mai girma da hatsarinsa yana iya sa kai ga ka musulmi amma na tashi alkiyama ka tashi cikin kafirai in kiyama ta tsaya za mu taru gaba da gaban ubangiji da musulmanmu da kafiranmu sai Allah ya duk kuma da su musu jira duk masu imani sai su fara cewa Allah ne su jira amma ga wani abin ban tausayi ga wasu nan su ma musulmai ne amma sun sun yi su sun kuya su su jira bayan su ya tsage ya koma kamar fila ya koma kamar katako ya gagara lankwasuwa sun buga sun buga sai ga ya bar su a mai a tsaye tare da arna خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله وقد دعون إلى السجود وهم سالمون
su waɗanda mutane sun yi sun yi su duba su shiga da abin ya gagara sai ga su a tsaya cewa tare da kan na'am
a kamar an tambayi Allah mene ne jawo su ga su cikin damuwa da kankanci da wulakanci akwai kaskanci kamar kuna tare da gaba daya da har na Allah ce ku sujada kowa ma da sujada kai kuma ka buga ka buga sujada ta gagara ga ka tsaye da su budu da su ogongo akwai tashin hankali kamar wannan ba bukatar ci kamar wannan sai Allah ce abin da ya sa suka gagara shi wannan sujada wa kad kanu da kan sun kasance a duniya yud'auna ila sujudi suna jin lalai yana hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala yana kiran su zo su yi wa Allah sujada a masallaci wa hum salimu da lafiya su alo ne su zo masallaci ta Allah karba mu da wannan musiba kisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace kin gi kiris da na sa an kira sallar asuba sai na da wani yayi limanci ne ba ni zai limanci ba ni kuma sai in dauki matasa in ce kowa ya dauki bakin wuta mu zagaya cikin garin Madina duk gidan da muka samu mai gidan bai zo masallaci ba mu kona gidan annabi ta sura kadan yi haka yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk kowa tausayi a duniya ya bi kowa tausayi duniya a duniya har yake cewa sura kadan ya sa kona gidan wanda bai zuwa masallacin sallah gidan da wata gida ba mai gidan da gida a gidan ba ko mata a gidan wata gida gidan akwai yara a gidan amma da bai girman laifin mai gidan ya kai a zuwa sa wa gidan wuta wannan shi zai zama ke magana nan babbace girman ta yafi amma dai annabi muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam bai aikata haka ba bai kona gidan kowa ba bai ko kuwa gidan hari ba amma da yana wani girman laifin shi yasa ya gura mana cewa abin hari ya kai ga sura kaɗan ya hana ba sai da kwa gane wannan na'am Allah ka gafarta mana ayoyin jiwa na alƙur'ani mai girma sun yi umarni da ruku sun yi umarni da rai da sujada ana raba ba mu ƙarshen suratu ali imran
ina ne kashin aiki ko ina ne
a ka gama bayar da rai ya kwacan ƙarshen sura
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ana ɗauko ba ba ta ana raba
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله aha لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم
Allahu akbar
إن الله سريع الحساب Allah yake suna fatan Allah a tsaye suna fatan Allah a cikin sujada suna Allah zai yi tsoro da Allah
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ina ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
ba da zama baje can dab da ƙarshen sura a cikin suratul hajj
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون na'am mu je ƙarshen suratul alaq
كلا لا تطعه واسجد وقترب ya mu koma ana rana ya maryamu kursi da maziki يا مريم قلت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
to mun tsallaka sama ya yi da amanu wa واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين duk wani ayoyin da Allah madaukin sarki ya ambata mana duka suna magana kan muhimmancin ruku da muhimmancin bai da muhimmancin sujada wanda zai ce a da ruku da sujada wanda yake ba dai da ruku da sujada wanda yake fara ko ruku sannan sai ya yi sujada sai a sujada sai Qur'ani ce ya bare muku rufi da rabbiki sai ce wasjidi eh na wanda yake na ma'ar raki na wanda aka fara mata
sujada aka fara da aka makalla da za ka mace ne ko a to wani za a fara rukun za a fara ko sujada za a fara ko za da sallah ai
a za mu zo lokacin da za mu zo kaɗan ƙara gafi yadda da zama faɗa rukun ake fara kafin ne amma mai sa aisha ne ta fara ambatar sujada sannan ta ambaci ne ko ta ce ruku da aka ce usuri warkai shi wannan wawan wawo a nashin ne na shi da kamfe wawan din ba yana fa'idantar da wai a kerance da aka ambaci abubuwan ba na idan na ce da umaru da adamu da usman sun tafi kasuwa ina gara suna cewa da usman da adamu da umaru sun tafi kasuwa wanda na fara faɗa ne dawo da shi na ƙarshe saboda a lokacin menene da ke so ya tabbatar a da zai su wannan da adamun da umaru duka sun tafi wannan shi ne sakon da nake so da sarar ba wai da na fara faɗin wannan kame wannan kame wannan a waje na bai da muhimmanci ba shi ne protocol ba na abin da nake so a sani sun tafi kasuwa sau daga ko da wani na fara ba duka sakon ya yi na ina fata fahimci wannan Allah ya gafarta mana kenan ana bukatar a samu mutane su zama masu kula da me da sallah ya ku bayan Allah karfe da ku wasa da sallah hadari ko aikin gwamnati kada ta ka wasa da sallah wallahi akwai ma'aikatan gwamnati waɗanda idan suna aiki a ofis aiki ya aiki da azhar da la'asar da magariba da isha duk sai sun dawo gida kafin shekari uba ga mutane waje suna jira ga wasu a ina a ciki suna ganawa da shi a kira sallah ɗauke su je su yi sallah su dawo su yi gaba da jira shi yana nan ana ta fama da fayar fayar daga nan sai waɗanda na shiga su yi mai su fita su ba su je su yi sallah waɗanda da wajen dama su yi sallah sai su yi mai sai su shigo sai a ɗora daga yadda an kwana kamin a gama da su kuma wasu sun zo haka za a kai sai an koma gida akwai namu da taɓa faruwa wato na ga- na ga- na ga aya ta ubangiji mene ne abin da ya faru wani nan wa abokinmu ne sai aka ba shi gobe shida mutum ne mai son Allah da manzansa mai kokarin ibada amma ba a daɗe ba sai labarin ya zo ya same mu cewa a ma'aikatarsa sai a azara bai fito ba a yi da asar bai fito ba a yi magariba bai fito ba wuraren shi ya fito a yi sallah da shi abin ya zama abin mamaki in ya yi ƙoƙarin shi ne ya kulle ofishi kadai da ya salla ya sage don tebur ya samu ya aikata sai muka ce wannan akwai haƙƙi aka muje mushi nasiha muka ce kwanar mu da ya muna so mu ganka ya ce to da Allah ku yi haƙuri ku same ni a gida muka ce ba matsala muka je muka same shi a gidansa bayan mun gaisa an tattauna abuwa muka ce abin da ya kawo mu muka nasiha da ni da wani ɗan uwa abokina gombe ana ce masa tahir da yasin malami ne mai kokari sosai yana da ɗalibai da makarantun mata ina jin shi ma da kirgin ya san yawan su. dan ɗalibansa ma sun bude makarantun mata a wurin da dama bai ma sani ba sai nan da ta kama bukace je kai ziyara makarantar yi nasiha bayan Allah nan muna yi masa nasiha sai hankalin sai tashi in ce Allah ya saka muku da alheri ya ce na rasa wace irin musifa ta sami sai yanzu da kuka mu wannan nasiyar sai na gano ma wasu abubuwan da kuma kuma san da su yace da kullum yin sallar asuba akwai azkar na ibnu muslim yace sai na karanta shi karatun qur'ani da ta auke da wurdi kullum sai na karanta daidai gwargwaro kaza yace da bai tun da muka shiga hayanin da ta gwamnati wallahi sai yanzu da muke mu magana nake tuna da ina yin wannan isnadin yace amma in Allah ya na muku alƙawari zan gyara ko kuma kun rike mu amana Allah ya saka muku da alheri ya rako mu muka shiga mota muka dawo washe gari yana komawa ofis abin da ya fara yi ya ba da umarni masallacin da ke cikin ministry tashi ya ba da kwangila a je a yi renovating masallacin gaba daya a yi wurin alwala irin da zamani a yi banɗakuna irin da zamani a sa kafin a gyara masallaci masallaci zama gurin ban sha'awa ya je sai daga cikin ma'aikatansa ya ce da zan na kiran sallah ka sanar da ni ta kuskura da nake fara kiran sallah a kai karshe baka sanar da ni ba zan hukunta to da shi daga lokaci ya kusa shi yana da daraja da lokacin kiran sallah da an fara zan ce ran da ya amma to kowa ya shi wata da za ta da shi zai harwana ya sauko ya taho ya zo masallaci ya zauna a sahun gaba dan zai yi lafiya kafin a fara sallah daraka fabanin sakatare kuna ta kuna da shafe da daga aka ce ma ga kwamishina ta ya wuce masallaci sai inna lillahi tun da ka da gudu a samun huta sai ga fabanin sakatare shi ma ya zo masallaci daraka a ta san daraka to bala zarar nan na mutuwa zuwa kasa kafin a isar kusan ba wani ma'aikaci musulmi wanda za masallacin an bashi banda masu jami sai dai dabbobi su shiga kafin ka ankara masallaci ya rayu idan kana son ka zo kwamishina cikin sauƙi ka buga ka rasa da za ka ganshi lokacin sallah zo da wuri ka samu sauran gaba wallahi ba Allah nan ba a yi kwanaki da yawa ba Allah ya karbi rayuwar shi
Na saka gandun da kai.
Allahu akbar ka tana da wani aikin alkhairi shi ma da yake Ba sallar da za a yi da shi ko an yi ko da shi ba.
akwai akwai mutane da dama masu mulki masu kokarin ibada mutum yana gwamna duk sanda da za a yi sai ya san ruwa yi sallah ta irin wannan shine ake ba da shaida akan su yayin da mutum ya koma zuwa ga ubangiji shi Allah ka gafarta mai na daga cikin waɗanda Allah ya ba su wannan kokarin da za mu yi ba da shaida akan sa akwai da Buhari da Allah ya masa duk wanda ya san da Buhari Amina to da wuya sallar jami'i ta wuce shi ba ce ba ta wuce shi ba amma yana da tsari musamman sallar asuba idan zai je masallacin sallar juma'a ta har ko sura shin gari yace mu bude masallacin juma'a cikin bida aka dauko wani dattijo wani liman wanda dattijo mutumin kirki mai tsoron Allah don da za ka ga ana nuna shugaban kasa ana kafi tsoron Allah.
Amma sun naman abace.
Allah ya gafarta mishi. Dama limamin yana da su da nadewa. Amma dai a madori ya zo masallacin Juma'a a ci gaba da kuduba sai a zamanin jiran muhalli da aka bai da shi masallacin Juma'a. Limamin kuma ya ci gaba da kuduba wani. To kada ku ba san sallah saboda Allah ya dauka. Kana sarki kai yi kirke a fara da rauni a kira sallah ba za ka je masallaci ba wasu sarakuna suna ganin wasu zuwa sallar juma'a sallar jami'i za su mutu da wuri sharri ko kai akwai abin da ke hana mutuwa ba abin da ke hana
Akar makalla akwai kabilar da su ba wai in yin sallar su ba. Amma idan aka ce gobe akwai aiki, to sai su haɗa su. Sai su haɗa zan da gaba ɗaya su yi da safe kafin su tafi zan aiki. duk guda biyar
sai Allah raba kabila ba za ko ne wasu a cikin jami'in wallahi malam wallahi akwai ya kuma da ya ce da za ka yi da ya to bari su fara a sanar duka fita ta same da an fita ba ta samu matsala ba yau ko to gace bari in ci tuwon same da zarar da zazzare yadda ya tafi ba sai na ci abincin da zarar ba ta cin da ba ake ba ka ta shafi ka ka yi ba da ta zalla da Allah ta ji tsoron Allah a gyara a ji tsoron Allah a gyara a ji tsoron Allah a gyara karka ce kana son jiyo ba ka cewa masallaci sai na juma'a a ka rike cewa salloli ana yi ke ba za ka rike maka daraja ba yadda kana ma daraja a wajen Allah balle ma ya cikin gwamnati balle kana gwamna ba abin da ya daga sallah ma sun jade zai ce sallah ya dawo ka ji da raka raka masa tsawa idan ka ce na sai sallah in baka da hankali ne ana tanda maka rawa ka da sallah wa ka fi sallah wa ka fi addini shi bai ba kuma yana kasar ya hada musiba ta kasu ba ta karuwa Allah ka tsare mu da gafarta wa sai Allah ya tsare al'amiruna bil ma'ruf al'adilu da bil ma'ruf masu umarni da abu mai kyau da hali da mummuna su ne masu umarni da abu mai kyau da hali da mummuna wannan shi ne abin da Allah ya ɗaukaka wannan al'umma da shi. Wa haɗu da girma كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
yawa.
ولو أنتم الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Wanda sai kansu mabashin.
ولكن أمة من يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
Wanda sai kansu mabashin.
ويؤمنون بالمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعلمون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله حفيظ حكيم
Duk wanda ayoyi suna karantar da mun muhimmanci al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Duk abubuwan da aka rasa al'amur bil ma'ruf waɗanda za su umarni da abu mai kyau su haye da mummuna to wannan al'umma ta hana. Kana da ma'ana kakkiyar al'umma wannan ita ce al'umma. Allah ka tsare mu daga nan da za a rasa masu umarni da abu mai kyau da hali da mummuna a cikin wannan al'umma. Allah ya ce da wannan ya daga mu ya daga darajar Allah ya ce ku da mafi alherin al'umma da aka fitar domin amfanin jama'a duniya gaba daya. Aikin ku shine umarni da abu mai kyau da hali da mummuna. Wannan shine dalilin da ya sa aka kuma kungiyar izala. Umarni da abu mai kyau da hali da da mummuna karkashin aya da Allah ya ce wata kun minkum ummatu lalle a cikin ku a samar da kungiya me ya aikin kungiyar ha
ta'muruna bil ma'ruf
ya da kai da kai na'am suna kira zuwa ga aikin alheri suna kira zuwa a gina masallatai a gina makarantu a taimaka wa marayu ha a yi tarbiyyi a bi sunna shi da yamuna da kai wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abin da shari'a ta san da shi ta dace da shi umarni da ayi sallah umarni da janni umarni da hijabi da abubuwan da addinin musulunci ya umarni da su sannan suna hali da mai mummuna duk abin da Allah ya hana su yanzu na babu kyau shagiya ba kyau shugabannin gudu da zalunci ga harkokin al'umma suna karantarwa suna kira Allah ya ce waɗannan su ne masu samun babbar al'amma da Allah ne wannan shi ne alaƙa hanyar wantaka da ke tsakanin masu imani Allah ya ce wal mu'minu wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata ba'dhum awliya wa ba'dhum sashin su masoyan sashi da suna taimakawa juna ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da abu mai kyau sannan suna hana da mai suna harin da mummuna Allah ya gafarta sai Allah ce wal hadiduna li hududillah da kuma masu kiyaye haddodi na ubangiji akwai dokoki da iyakoki da Allah madaukakin sarki ya saka ya ce kada mai gaba sallah a a cikin suratul talaq bayan ya magana kan hukunce hukunce sarki ya ce tilka hududun lahi تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تؤمن إلا الله يحدث بعد ذلك أمرا a cikin suratul baqara nan ma ya ce tilka hududun lahi تلك حدود الله ومن tilka يتعد hududun lahi fara ta karabuwa تلك حدود الله فلا تقربوها ya sake cewa wani ya ta'adda hududun lahi fau da ita
تلك حدود الله amma wannan ba dai ta can gaba ko na تلك حدود الله ومن يتحد حدود الله فقد ومن يتحد حدود الله فأولئك هم الظالمون ya sake cewa wakil ga hududun lahi lokutu bayi nufa وتلك وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون duk waɗannan ayoyin suna gwada wani akwai iyakoki da dokoki nawa na ubangiji da ake bukata mai mai wuce Allah ka gafarta mana ban za da gafe na kai a tarbe a tarbe a tarbe wato ta da ta ta zama shirin ta ta gari ta
yanzu za mu ci abin da ya saura ba wa ɗan ƙara ƙato ƙarfin hari akwai abin da ke so dai ƙarfin hari rawa
wato shi kai shi kansa ya gane wannan kwangilar ba za ta ciwu ba wannan kwangilar sai dai a bai da ta abin da ya saura ƙarfin hari ya saura tambaya ta goma sha ɗaya. mun zama da goma mun shiga goma da biyu za mu ɗaure Eh, yanzu tambaya ta sha ɗaya za a ɗaure tambayar da ne wadan ƙara kafin bari mu gane cewa dan ƙara kafin ka gane wallahi da na saurara ni kare dai ta dariya a cikin ɗaki da ce ƙarshen duka ciki sai an zo na ce ɗan ƙara ƙasa tun da ka ce ba ka da bukatar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka iya ka gane Qur'ani ka san shi da kyau annabi ba mu kare bayanin da zai maka akan Qur'ani to da ka duk da manzon Allah ya kan Qur'ani da ya kashe aikace da yayi na fasar Qur'ani kai wannan duk ba ka da bukata saboda kai ma ka kai kai ka fada da ka fada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta karfi da kake yi wai sai kai wani jama'a wala wai sai qur'ani kake kawo karewa mu ko muna kare buhari qur'ani kake bishiwa ne ai daga san da ke faɗa da sunna ka rushe qur'ani da ce to ga abin da muke so ke mana bayani Allah ce kutilal insanu ma akfarahu
قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره
Allah yake tambayar ɗan adam min ayi shay'in kalak wai daga menene kuma gidi ya harshe dan adam sai Allah ya ce min nutfatin daga digon mani kalakahu ya halice shi faƙaddara sannan ya ƙaddara shi an gara karatu sun masabila ya sana sannan wannan hanyar matsafiyar hanya Allah ya sauke mashi fito da shi duniya yayin da ya duniya kuma ya girma watakila ya tsufa ya mutu sun ma'afata su daga nan sai Allah ya kashe shi faƙabar sannan ya masa kabari da shi a nan gurin Allah ya ambaci kabari a yana a cikin alƙur'ani mai girma sai kuma Allah ya ce shi ke yin kabarin ثم أماته فأقبره فأكبره أما شيء كشف عن عدم فنسي ولا عدم لي أبدا أبدا سيجي تدن أنا كافر إلى سوكي ولا بيان شيء كبر إذا Allah ne zai yi kabarin ko kuma mutane ne za su yi kabarin. Idan mutane za su yi kabarin kuma ka kawo wani aya Qur'ani da girman da bayan bayyana mana yadda ake kabari yadda ake tuna shi da yadda ake sakawa da yadda ake ka kawo wani aya an gane wani na ce masa kai da ba ce min duk fatan kalakahu faqaddara kalakahu faqaddara Allah shi ya harfi da hannu daga ɗigo ɓarin sannan kuma ya ƙaddara shi.
نعم
Na ce da ya ƙaddara. Don kare kafin shi ai an sa a fili da ke. Yace ɗan adam abin da Allah ya ƙaddara masa shi ne yadda zai rayu da abin da zai samu da abin da zai same shi. da kaza da kaza da kaza aka dinga sa ta tara aka ce to duk wannan shi ne abin da Allah madaukakin sarki ya kaddarawa dan adam yace ku jo ta tafaya wa khalaqa kulli shay'in fa qaddarahu taqdira
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا wanda ka samu ramadan ka sura نعم
wai shi ne ya ansa fa qaddara kusan da mata sai wato akwai abin da ake cewa karamin sani hukumi ne wai akwai abin da laraba suke cewa labiyar illa na sabbi wai wanda ya tunda aka yi shi a duniya a kawo ne kai girma rana tun da Allah ya bude masa ido da ya tun da ya bude ido na kuma wani katon zakara ya nemo kansa sai ya san zakara kafin ya gama legawa ya ga sauran da jirgin zakara sai ya sake komawa ya gumi so zakara ya kusa bai taba gani kan zakara da zo ana fara labar da kace akwai wani jirgin ruwa ya fasaro kaya sai da aka wuta biyu ana suka kaya babban da ce su fara ya fi biyu wannan zakara saboda abin da kyau shirki sai zo mai shi a harkar karatu wato kan zakara isa shi shi yasa da an zana magana ilimi sai ya ɗauko kansa kana ya gwada da
دبر jirgin ruwa ba ma cin da ake wuri ba yanzu don Allah mutumin da bai san bambanci tsakanin fa'addara ku da fa'addara ku مم.
ba kura da cewa min rufatin kalakahu
نعم فقدر له ما من نطفة كانته فقدر له bai san mafashi tsakanin kaddara ko da kaddara da kuma wai wannan shi ne zai mutane da sirrin Qur'an da Qur'an wace wata yake jagare ne wannan da abin da zai samu da wanda zai same shi da kaza da kaza da kaza to shi ne duk wanda Allah ya kaddamo mashi waye ya mata kalmar su kaddara su tana da alaka da zai yi rashin lafiya zai samu guri kaza zai same shi sai wani wannan abubuwa ne da kundina da da aka kaddara masa aka kaddara su a gare shi wannan ba aka kaddara su a gare shi fa kaddara ku shi din ne aka kaddara to me aka kaddara shi shi ne shi ne malamai suka ce faƙaddarahu adwaran faƙaddar shi ne adwaran da Allah ya halitta dan adam saboda wurin ana magana halitta ne sai ya kaddara masa matakai na girma da yana ɗigon bane ya koma mai jini da shi dan adam ne karanta shi aka kaddara shi sai ya dawo ne ba an kaddara masa wani abu ya zo same shi ba kuna gara karatu da ya tsira jini kuma sai aka kaddara shi ya koma mai ɗauka ko sannan aka haifo shi tun yana ƙarami ko aka kaddara shi ya wuce mataki na gaba ya zama mai ya zama matashi ya wuce gaba ya zama da tijo wata gida har yin kuma har aka lokacin da zai mutu sun ba a bata hufa a kamar bai san mai ne kaddara ko da kaddara ta kuma saboda ta tana ke zai da kanwa yin kaddara ba mu yarda da kaddara ba ne mu ne muke da kaddara ba a muka yi kaddara cikin alkurani mai girma ko ba mu da sura mun yi sura da cikin cikin alkurani mai girma ana rama adam na kullukum min mali mahin ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم musulmi ba ba
ونحن القادرون
illa kullu shay
كل شيء خلقناه بقدر أما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر kada aure sai وكأن الله قدرا مقدورا tabaraka da kullu da sura
أما نزلنا القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين الذين خلقوا السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ومن يشرك بالله فقد ضل فالذين أهل مدين هم من جعل قدره
ومن شيء عندنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نصيبه إلا بقدر معلوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى Thank
sai ka san dalili abin da aka kaddara dan adam da abin da aka kaddara masa na ba zan fanga da wannan malamai suka ce nan fakaddara ko ai fakaddara ko akwaran Allah sai ya kaddara shi ya rayu mataki bayan mataki ba magana ce ta zai samu kaza ko kaza zai same shi ba kamar da Qur'ani ya ce ma da kun da juna billahi wa ta'ala
you.
Adan ana magana ne alkalku akwaran shi ne abin da Qur'ani yake magana a kai shi na
na gauye Wannan farkon tafai. To ga ƙarshen tafai. Allah ya ce, shi zai yi wa ɗan adam ne, abad.
na
Shi zai wa ɗan adam abad. Na ce, to, ya Allah zai mata kabari. Idan kuma ɗan adam ne zai yi kabari, jira za a yi Allah ya masa kabari ko ɗan adam ne zai yi kabari. Yaya ya nuna mana Al-Qur'ani a kasar yadda ake yi kabari a cikin Qur'ani. Bari mu ja ta ɗan gane kafin. ya ce ai kabari kashi biyu ne akwai kabarin da Allah yake akwai kabarin da mutane suke ya ce kabarin da Allah yake yi shi ne wanda ran kowa Allah yake sa shi a cikin wannan kabari ko ka kone ko ka fada wani kura ta ce ka ko ka fada cikin teku yadda ba a samu gawo ba balle a mata kabarin da za a mata wannan na zahiri to shi wannan a can kabarin Allah a can za a je a mashi kabarin a gare yace shi yasa da Allah madaukakin sarki yace zai tare wannan da ke cikin kaburbura to wata kura ta cinye shi ya za a tare shi kenan wani kabari ne a wajen Allah yadda ta ake sa rayuwar mutane shi ne kabarin da ake magana za a Allah sai shi da ta suba ba da mu fa kamar yace shi wannan kamar da zahiri shi ne wannan wanda ake yi me yake sa kan wancan kabari yace Allah ya ce kalla inna kitaban كلا أبرار.
إن كتاب الأبرار لفي غير
shi kan sai da zuwa wannan wurin sai ya gane cewa karatun ya damu sai sai rufa ayar wa abin da yake suruna kan na inda kitaban abrani lalle ta murmura mutanen kirki rayuwar su lafi illiyin suna cikin wannan makabarta ta illiyin da anan ne Allah yake sa kabar yake sa rayuwar su a tarihin duniya waye kai wannan fasar madadan Allah to ga zamu yadda haka akwai wannan ayata kalla ne kitabul abrar da fi illiyin tana magana akan rayukan bayan yi da masu imani da Allah yake aje su a wata makabarta mai suna illiyin to yanzu makabartu sun ga muke za su kai uku domin banda wancan kabari na zahiri ga kuma kabari na da Allah inda yake sake mutanen kirki to kuma akwai da Allah ya ce kalla ita kitabul fujjar
لا إن كتاب الفجار لفي سجين to gidan ka kuma sake samu kuma yanzu wata makabarta da suna fice inda kuma ake sanya rayuka gangararru daga lokacin da kake kai muka yi da Allah bai fassara maka ba ka gama lalacewa to bari ku ci. ba da tsawon ba guda ya ba har yanzu muna zama kan fasamu to shi kamarin da muke tonawa muke sa mutane muke binne su guda mana haya ta wani yadda za a yi sai ce fa fasan namun guda ba فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف سوء تأثير za ka karshen hali قال يا ويلتى أحببت أن أكون مثل هذا الرجل فهو هي شرعتي فأصبح من النادمين lokacin da ya annabi adam guda biyu sai kashe ɗaya ko na
kuma yadda ya zai shawa ko ba a san namun guda ba sai Allah ya turo hankaka da yuriya ku domin ya gwada ban shi kai mai wari sau a ta'akiri yaya zai binne ga wannan uwansa ƙarshe sai ke shawo kai tuna yanzu da ka yau basira ta har ta ce da ban kai da wannan hankaka ba hankaka ya san yadda za a yi binne wanda ya mutu ne ba sai yadda za a yi binne wanda ya mutu ba na ji daɗi a wannan ita ce hujjar dan a wannan ya biyo hudun kabari Allah ya turo hankaka ya muna wata daga cikin Allah ya yi annabi Adam ya da zai to ai baka aka tambaye ta wa ai da hankaka ya zo ya yi gwada mashi yadda zai yi ya yi koya mashi yadda ake yi ya aka tambaya ta ya aka tambaya ta bane هذا شر ليس شر
tambayar shi ne a wani dukkan su a tafiya ta dogon turanci ne duk wannan mu'amin shi kuma ka saka ya zo ya koyar to ya hanka ka ke koyar to na mana qur'ani da qur'ani ne bayanin cewa ga yadda hanka ka ke koya masa yadda za a dinga yawa ya aka yi wajen bidewa ya hanka ka ke wada ba ai yanzu ta ce babu da bukatar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka kawo wata ta fassara maka Qur'ani ba. Ko na gwadar sana Qur'ani yadda aka saka ya koya ba shi. Hankaka ya zo ya gwada masa mai da hankaka ya zo ya gwada masa to ya ya gwada ba shi. Gwada mana Qur'ani. Sau na kira mana shashar. ba ka iya yin musulunci sai ka samu taimakon sunna ta annabi Muhammad صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم kai musulunci ba Qur'ani ka dama ba zai yi magana ta alaka dole in zaka musulunci sai ka yi sai da Qur'ani mai girma na bayan sai da Qur'ani mai girma kuma masdar da na shari'a shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita za ta zo ta maka bayanin da Qur'ani ya musa to ai kuce ma farrarna fil kitab bi shay Allah ya ce fa abin da kuka bari a Qur'ani ba mu gana kai shi ba wala marwa an fada Allah bai gana kai shi dai ba bisa ba dake aka wannan Allah da gundi ya ta zo ya ce mai daga cikin magabata yadda kun ci Qur'ani ba ba masa an bari ya ne ba ya ce kwarai ko biyar da ne ya ce tukuna mana inda ake yin waina a ƙasa yadda ake fata ya ce yadda ake fata ne ce ce ya yi cikin kula fata a ce a nemi mun tata sai aka samu wa mai mata ya ce ke za a yi mata da kadabi ake bukata da ce a samu garin alkama a samu kaza a samu kaza a haɗa a jiga a buga ya ce yi mana farfita da bukata aka kawo wannan baiwar Allah tare da kanta ai sai sai ga shi an kawo tan da an fara yin masa sai ga wani ta fata sai ce to kage da ake wina sai ce ba na tare da hankali sai ne sai kuma ma sai alquran sai kira mai wina da bare da yake wina sai ce ai wannan ruwa alquran da gare shi yake fasa ruwa ahlan zikiri فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون babu da yake sa mun shi din fa sai da ake abu ba aka tambaye shi to in sabo wanda yake ya tambaye shi shi yasa da sabo wanda da tambaye da wanda ya yi a cikin Qur'ani da sabo an gane karatu ke da Qur'ani da girma dukkan usul na asali na fita da ya shi نعم amma a sabon da ana buƙatar bayanin shi a detail ya za a yi abu ya za a kawatar da shi ko yaushe za a yi ko a ina za a yi ƙur'ani ya ba da asali sai kuma sunna ta asali muhammad shi a kan da aka san kuma ƙur'anin allah ya ce gaba da musu bayani shi kuma sai zo sai ya bayani yadda ake yi to sai kace kai baka yadda annabi ya bayani ka kai kwakwalwarka daidai take da kwakwalwar annabi duk yadda annabi ya rasu ana kai maka ta gane shi a tafi kare ya sa maka baki bari a baka kai za ka rubuta da bayani sakarai ko bambanci tsakanin fakaddarar gudu fakaddarar da wani kasar mara rashi da daga zuwa da tafsirin Qur'an da Qur'an wa ya mutu sai kake tafsirin Qur'an da Qur'an kai fa kai ka san kake maka da ne da zaman ya ci gaba wani da kuka gawo shi da ya faɗi
رسول رسوبا
wani ɗin jiran samu mai ke da kusurwa بها dan za ka ga aiki kana da kana da jiya da ciwo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum